إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا متى يوم شدة ga watan bulhijja shekara 1446 a hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da biyu ga watan shida shekara 2025 shekarar miladiya don uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar sheik muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah idan ba a manta ba kuwa har yanzu mana cikin karatu a cikin fasali na bakwai fasalin da malam ya kulla domin ya bayani game da sharaɗan sallah mana cikin sharaɗi na uku ijtinabun najasati nisantar najasa malam cikin wannan babi ya yi mana bayani akan lalle kafin mutum yi sallah allah subhanahu wa ta'ala ya karba sai ya tabbatar jikinsa da tufafinsa da gurbin da zai sallah babu najisa a wajen domin tsaya daidai gabar da malin yake mana bayani ne da cewa lallai akwai nau'i na tsarki guda biyu da yake gabatar sallah ma'ana kafin kai sallah ana buƙatar ka samu tsarki daga abubuwa guda biyu na farko shine ce at-tathhirul badani tsarki na jiki na biyu kuma at-tathhirul qalbi tsarki na zuciya to tsarki na jiki din ya mana bayanin sa inda ya kawo mana ayat cikin suratul maida ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun to zamu tashi daidai inda malam ce wat-tathhirul qalbi amma tsarki na zuciya kuwa awil ma'anawi ko kuma tsarki na ma'ana ko ka ce masa at-tahirul qalbi tsarkin zuciya ko tsarki na ma'ana abinda ake nufi da tsarki na ma'ana tun da shi ba ganin sa ake ba a'a ana la'akari da ma'anar ne ba kamar tsarki da za a tsarkake jiki bane ka san abin da zaka tsarkake ne amma ita zuciya ba ganin ta ake ba maliki allazi yataqaddamu hadhihi salah wanda yake gabatar wanda sai an yi shi sannan sallah za ta biyo bayan sa قال النبي عليه الصلاة والسلام النبي إرادة من إسعار تبتع أغريش يفعل يتي ما منكم من أحد يتوضأ باب وانا أتكنكم كو مسلمين زي الولاء فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يكيمتك وزين الولد سديدي وديدا يد النبي يقوير كوكما فيسبغ يرنا الولد ييتا cikakkiyar siffa yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar babu ɗayan ku da zai irin wannan alwalar sun ma ya ƙuru sannan ya faɗa bayan ya gama alwalar ta sai ya ce ashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya faɗi wannan ya ce ba ina shaidawa ba abin bautawa da cancanta da gaskiya illallahu sai Allah subhanahu wata'ala wa anna muhammadan sannan ina shaidawa hakika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzon Allah ne na shaida da wannan annabi ce ba za ka yi alwala ka gama ka faɗi wannan addu'ar ba illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyuha sha'a face sai Allah maɗaukin sarki ya sa an buɗe masa ƙofofin aljanna guda takwas a ce masa shiga ta inda ka dama da zarar ka gama alwala ka karanta wannan addu'ar shine abin da zai biyo baya Allah maɗaukin sarki zai sa abu da ƙofofin aljanna duka guda takwas din ta inda ka so ta ƙofar da ka zaɓa ta nan za ka shiga aljanna Allah ya samu daga ciki wannan hadisi ɗan uwa imamu muslim ya fitar da shi a cikin kitabun taharati babu zikirin mustahab da aqibar wudu malin ce haza tatahiru wannan nau'i na tsarki bi shahadataini ana yin sa ne da shaidawa babu abin bautawa da Allah da kuma shaidawa babu abin bautawa sai Allah da kuma shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne shaida guda biyu kenan al-azimatayn wadanda suke masu girma shaidun nan guda biyu masu girma tatahirun qalbi tsarki ne na zuciya ma'ana abinda malaki so ya gama shine kafin kai sallah Allah madaukakin sarki ya karba sai ka gabatar da tsarkin nan guda biyu sai zuciyarka ta tsarkaka daga shirka yanzu mutumin da ba musulmi ba kafiri wanda bai shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah ba bai shaida annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah bane idan yazo yi sallah sallarsa ta yi sallarsa bata ba eh arne ne mushriki ne ko kirista ne ko bai yahudi sai zo dauki buta ya alula irin yadda annabi ya koyar ya shiga masallaci sallah ina sallarsa babu saboda foundation asasin da sallar za ta zauna akan sa babu shine mai imani kafin kai ibada Allah karbe ta sai ya kasance akwai imani to kaga tsarki na farko kenan tsarki na biyu kuma shine sai ya kasance da tufafinka da jikinka da kuma gurbin da za ka yi sallah ya kasance ba da ta'auza ina fata an gani to shi ne abin da malai ke so ya gaya mana malai ce a sharɗin rabiu sharɗi na hudu yanzu mun gama da sharɗi na uku yanzu sharɗi na hudu daga cikin sharɗin sallah shine sitrul awrati shine sitirce al'aura dole ne wajibi ne kafin kai sallah Allah madaukakin sarki ya karba sai ya kasance mutum ya sitirce al'aurarsa ba a yin sallah tsirara ba a yin sallah babu tufafi dole ne duk inda aka ce maka waje kaza al'aura ne ga namiji kai namiji dole ne ka rufe wajen da tufafi duk inda aka ce mace waje kaza al'aura ne a jikinta dole ne kafin ta yi sallah Allah ya mana kuɗin sarki ya karba sai ta sitirce wajen sannan yan uwa akwai bambanci tsakanin al'auran namiji ko sitirce al'aura a wajen sallah da kuma cikin sallah akwai bambanci za mu zo mu ci insha Allah ta'ala mala yace li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki da yace ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifina Allah madaukakin sarki ya fada a cikin suratul arabi yace ya bani adama ya ku ‘ya'yan adam alaihissalam ku zo zinatakum ku riki adam a inda kulle masjidin a kowanne masallaci wa ku sannan ku ci washrabu ku sha wala tusrifu amma kada ku barna innahu la yuhibbul muzlali Allah madaukakin sarki baya san masu barna wannan aya ɗan uwa malam yayi istishari da ita wajen nuna mana lallai dole sai mutum ya same tufafi sannan zai salla Allah maɗaukakin sarki ya karɓa za ka fahimci dalilin da ya sa malam ya istishadi da ayar ne idan ka koma sababin nuzul ɗin ayar me yasa ayar ta sauka afar ya tabbata a cikin sahih muslim daga sahabi abdullahi dan abbasin Allah ya ƙara masa yarda laka abu take cewa mushrikan maka da sun kasance ya tufuna bil baiti uratan rijalun wa nisa' ya ce sun kasance mushrikan maka suna yin tawafi wa ɗakin Allah mai alfarma tun kafin zuwa addinin musulunci da musan tawafi irin nasa na jahiliya to amma tawafin da suke yi sun kasance suna yin sare tsirara wa iyazu billah tsirara suke yin tawafin nasu mazan su da matan su kuwa babban abin da suke kawai shine maza za su zo su yi da rana maza za su yi tawafi da rana tsirara mata kuma za su yi tawafi da washi da daddare suka ce saboda wai tufafin da mutum yake sawa ya yi laifi a cikinsa akwai zunubi bai kamata a ce kayan da kai laifi da su kuma ka zo ka zagaye ɗakin Allah shi to su masu kula da ɗakin ka'aban sai su tanadi kaya nasu kawai na ɗawafi ne in kana da kuɗi ka zo kai haya kai ɗawafi in baka da shi ka yi tsirara kun ji wata ciwa to haka suke yi to shi ne malam abdullahi na abin ke cewa har mata daga cikinsu idan sun zo za su yi wani ɗawafin da daddare sai su rinka cewa al-yawma yaqbu ba'dhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhillu a yau din nan za su yi dawafi tsirara saboda haka wani sashi daga cikin tsiraicinsu ko gaba ɗaya zai bayyana sai suke to duk abin da ya bayyana a cikin tsiraicinsu ba su halatta shi ba ma'ana ba su yafi ba ga duk wanda ya gani abdullahi da abu suke cewa sai allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan ayar ku zo zinata ku riƙi adon kaga ado ana wajen da ake nufi da shi allibas ina fatan fahimta yan uwa saboda ka karanta sababin nuzul din shi zai taimaka maka wajen fahimtar abin da ake nufi da azina a nan wajen kamar yadda wasu malamai suka fasa shine ku khudu libasaku ku riki tufafin ku ku sanya kaya duk lokacin inda kulli masjidin a wajen kowanne masallaci kaga inda kulli salatin ke yayin da za ku yi kowace sallah ba a yi sallah babu tufafi Allah madaukakin sarki ce wa kulu washrabu sannan ku ci ku sha amma wala tusrifu kada ku yi barna ɗaya daga cikin magabata game da imam bin kafir ne Allah ya masa rama ya rawaito yake cewa jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tibba kullahu fi nisfil aya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tattar addibu likitanci da kiwon lafiya dukkaninsa a rabin aya wa kulu washrabu wala tusrifu shikir ku ci ku sha amma kada ku yi barna saboda duk wani abin da ke cutar da mutum a lafiyarsa galibi daga barna ne in ka ci da yawa za ka cutu in ka sha da yawa za ka cutu in ka duk abin da ya yawa a jikin mutum menene cuta ne ina ba ta fahimta shi ne ce annabi ya tattara likitanci a rabin aya sallallahu alaihi wasallam da yadda wani mawaƙi ke cewa likitan likitoci ke tsira da aminci tsara tabbata a gare shi malam abdullahi abbas yake cewa كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأت خصلتين مخيلة وصرف yace ka ci duk abin da ka ga dama duk ƙarƙashin wannan ayar yace duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta na daɗi ka ci ba wanda ya hana ka ba wanda yace ka ci nama ya hana ka cin nama ba wanda ya hana ka shan madara ba wanda ya hana ka cin kwai duk wani nau'in kayan daɗi in ka samu dama kana da kuɗi siya ka ci ba wanda ya hana ka ya ce kuma ka sa tufafin duk da kaga dama duk tufafin da Allah maɗaukin sarki sa kana da kuɗin da za ka iya siya ka sa ba wanda ya hana illa iyakaci ya ce in ka kubuce da in ka kubuta daga wasu ɗabi'u guda biyu shi kenan ba komai shine makhilatu ka sa kayan dan takama da jiji da kai ka sa kayan ne ko ka ci abincin ne dan kai wani alfahari dan ka nuna kafu wani ko ka ci abincin ne don ka nuna wane bai isa ci abinci iri kaza ba in dai ka kuɓuce waɗannan abubuwan guda biyu malam ilala ba sai ci dai ka ci abin da ka gada kuma wannan shi ne daidai Allah ba kai sarki bai haramta ba eh wala tusiku inna wala yuhibbul muslimin a ƙarshe ta Allah ba kai sarki ce qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq waye ce maka Allah ba kai sarki ya haramta kawa da kayan kyale-kyale da Allah maɗaukakin sarki ya fito wa da bayansa sai Allah maɗaukakin sarki makarshe ce ƙulye lillazi na amon ina fatan fahimta ai na masu imani ne ma na masu imani ne ma alahira alahira shine masu imani kaɗai suke banta da shi amma a duniya ne za a yi tare tsakanin masu imani da wanda ba shi da imani ya amma dai abinda ba a so mutum shine kada mutum ya shagaltar da kansa wajen ci da sha da sanya tufafi ya kasance kai kai hadafinka a rayuwa me zaka ci me daɗi hadafinka a rayuwa me za ka sa tufafi me na ketare ne kullum shi ne hadafinka a ta wannan shi ne annabi ce ta isa abdul khamisa ya ci da baki ya taɓe bawan tufafi kullum burinsa sabon yadi ya shigo ya je su sabuwar shadda ta shigo ya je kullum burinsa gasa akan tufafi da abinci wannan shi ne ba su amma dai jefi jefi ka samu ka ci wannan babu babu laifi babu wanda ya hana Allah madaukakin sarki ya samu dace wasu malaman yan uwa suka ce wannan ayat tana bayani ne game da yin ado har yanzu yin ado a lokacin da mutum zai sallah bai kamata mutum ya rinka zuwa masallaci gaban Allah subhanahu wata'ala zai sallah ba a cikin a cikin raful hay'a a cikin kamar da bata kamata ba bai kamata ba shi sa malam ibn kasir ne haikato a cikin tafsirin sa yace tamim bin aus ne dari wannan sabon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tamim dari an san an san shi ko asalin sa kristani ya musulunta ya rawaito ya haikato cewa ya sai wata riga ya sai wata riga da dirhami dubu kawai dan ya rika sallah da ita dirhami dubu ya sa ya je sai diga kawai sallah yake da ita saboda Allah ce khudhu zinatakum inda kulli masjid saboda Allah subhanahu wata'ala a haqqu ayyu tazayyana lahu Allah shi ya fi cancanta a yi masa ado in za ka fita kasuwarka in za ka je inda kake jin kunya in za ka je ɗaurin aure in za ka je kaza sai ka sa kaya na kecare ne masu kyau amma lokacin da mutum zai zo gaban Allah subhanahu wataala sai ya gan shi dukun duku wani babu ruwansa ba abin da ya shafe shi wani zai zo masallaci ya tsaya a gaban ka amma wallahi wari yake ba haka bane kuwa ina ina faɗa ne domin a gyara ba daidai bane wallahi ba daidai bane annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kaya ware na musamman wanda yake sawa ranar juma'a da ranar idi na musamman saboda Allah aka ware su dan aiwa Allah ado da su to bai kamata a ce in zaka zo masallaci a ganka dukun dukun ba yanzu ka duba wasu wasu daga cikin matasan mai da suke zuwa sallah sai ga mutum ya zo da sallah da da riga ai iyana idan ya ruku ya ka sai ga bayan sa ya yayi saboda Allah na sha mai tawa inda a ce wannan matashin neman aure yake sirkin sai kira shi wallahi ba zai ji haka sirkin sai ce ki ce ina san ganin sa da Allah ya zai ko ba shi da wula sai ya je aro fa sai ya je da Allah ara mun wula eh ai baban ta ne yake kira a bayan zai je gaban Allah sai gashi da riga ai kan da iyana da yawa ina gani ina ina jira nan mallam Adamu kan karobi Allah kara masa lafiya yana wani matashi magana an yi sallah bayan haka ya bude haka bai kamata ba yankuwa bai kamata ba sallah sallah ibada ce ta musamman da kake tsaya a gaban Allah ku gana da shi ganawa da Allah ta fi maka ganawa duk wani dan adam shi sa karkashin hubuzi ne ta kuma lalle ne ka sa tufafin da ya kamata da lokacin da zaka yi sallah yadda kake ji ya kamata kai ado ka sanya turare in zaka zo in zaka tafi wani haka ya kamata in zaka zo masallaci ka sanya turare ya rinka kanshi sai ka shigo cikin masallaci abin da ya kamata ke Allah ya sa mu dace مالك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما النبي سيد جابر بن عبد الله الأنصاري الله كان مصير دا يتمس في الثوب كما التفافي يتمس فإن كان واسعا إذا انتفافنك يا كسنتي الوتتيني فلتحب به تكلل بدش أبنا كنت في الالتحاب شيني أدوري تفافي أو أي إزاري دش يا إتزارنسا sannan bakin sai a ɗago bakin sai a ɗaure shi a wuya don ya taɓa kafaɗa don ka'ida ‘yan uwa shi ne duk mutumin da ya salla kafaɗa sa babu wani abu sallar tabbaci ba za mu karanta hadisi shi ne a gaba to idan mutum ya sanya tufafin haka a nan ɗinsa a ragowar gezar guda biyu sai ya ɗago ta sai ya ɗaure ta a nan wuyansa kaga ta taɓa nan da nan kenan ko to shi ne falta shi bi sai ya lulluɓa da shi ya ɗaure ƙugunsa ya kuma ɗago shi ya taɓa kafaɗarsa shi ne iltihab wa in kana bayyiqan idan kuma tufafin ya kasance a matsatse ne ba shi da yalwa annabi ce fatta zirbi to sai yi zari da shi kawai ma'ana idan akwai larura kenan akwai larura da tufafin mutum guda ɗaya ne kun san su ba wando da riga suke sa ba duk da suna sa wando da riga din amma ba shi ne mafi yawan tufafin su ba tun lokacin annabi tsira da amince tsara tabbata a garshen uwa akwai riga akwai wando da ana sawa an fahimta amma ba shi ne mafi yawan tufafinsu ba abinda suka fi amfani da shi shi ne rida'i da izari in aka ce izari shi ne abinda za ka ɗaura a nan ɗanka ai an ga yadda masu aikin hajji suke yi ko to wannan na ƙasan da suke ɗaure ƙugunsu ya sauka ƙasa shi ne izari wanda kuma ake sawa a sama ɗan yafa shaka shi ne rida'i to shi ne tufafinsu mafi yawanci to sai kasance mutum kawai iya tufafin guda ɗaya ne da shi kawai to idan yana da yalwa sai ya ɗaure shi anan ɗinsa ragowar kuma sai ya ɗauko shi sai ya ɗaure shi a wuyansa haka sai ya taɓa kafaɗarsa shi kenan to idan ya kasance ba shi da yalwa ɗan kutu ne zai iya ɗaure masa ƙugunsa ne kawai to wannan shari'a ta yi masa rangwame saboda babu sai ya ɗaure shi ya sallah da shi a haka ka kaddara kamar mutumin da ba shi da komai ne sai wando wando kawai yake da shi ba shi da riga kuma ba shi da inda zai samu wata rigar sai a ce ba sallah kenan haka zai sallah ba riga kuma ta yi insha Allah ta'ala to shine abinda annabi faɗa cikin wannan hadisin sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi an uwa imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu idza kana ath-thawb dayyiqan bala ce wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu abu hurairah radiyallahu anhu haka nan annabi ya faɗa kira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin da sahabi abu hurairah Allah ya tsara masa yarda ya rawaito yace la yusalli ahadukum fi ath-thawb al-wahid kada ɗayan ku yayi sallah a cikin tufafi daya tufafi ɗaya shi ne misali da muka bayar zari kawai banda ridai laisa ala atiqihi min hushai ya kasance kuma babu wani abu a kafadarsa daga cikin tufafin tufafin da ya sa guda ɗayan bai dago shi ya taɓa wani abu na kafadarsa ba to kaga wannan hadisi shi yake nuna cewa duk wanda ya sallah kafadarsa babu komai ba shi da sallah ina fata ku fita ba shi da sallah amma akwai larurar da za ta sa babu na saman iya na ƙasan ne kaɗai ka samu muƙaddara babu to wannan babu wani abu shine hadisin sama yadda za ka haɗa hadisan kenan na farko yana nuna cewa idan babu sai ka yi na biyu kuma nuna cewa in akwai in kai sallah aka sallah bace ba kaga daga cikin sharadin sallah kafin kai sallah Allah maka kun sarki ya karba sai ka lullube ne al'aura kake sai mutum ya lullube al'aurarsa wannan hadisi yan uwa shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu idza salla fi thawb al-wahid Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabu salati babu salati fi thawbin wahid mala yace wa hadha wannan abin da muka ambata yadillu ala annahu yajibu ala al-insani yana mana nuni akan yana wajaba ga mutum ay yakuna mustatiran fi hali salati ya kasance mai sitirce jikinsa a lokacin da zai sallah wa qad naqala ibn abd al-barr rahimahullah babban malami ibn abd al-barr an-namari mai littafin at-tamhid al-istizkar ya fada yace ijma' ijma'ul ulama ala zalika ya ce akwai ijima'in malamai akan haka e akwai ijima'in malamai akan haka wa anna man salla uriyanan malamai sun yi ijima'i akan dukkanin wanda ya salla tsirara ma'a qudratihi ala sitrati tare da yana da ikon da zai iya sitirce jikinsa kun ji abin da na gaya muku yanzu yana da ikon da zai sitirce jikinsa malam ibnu abdulbar ya ce fa inna salatahu la tasihu wannan sallar ne fa bace ba da ita da babu duk ɗaya ne saboda ya karya ɗaya daga cikin shar'in sallar da shari'a ta ajiye wanda sai ka yi shi sannan sallar ka ta zama karbabbiya wa fi hadal majal mala yace a wannan fage qassama al ulama rahimahumullah al awrata ila thalathati aqsam a wannan fage na sitirce al aura malamai sun kasa al aura kashi sun kasa yanayin yadda kowa zai sitirta al'auratar suka kashi uku suka ce akwai mukhaffafatu akwai al'aura da take mukhaffafa wanda akwai dan sauki sauki a cikin bayyana ta wa mughallaba akwai shari'a akwai al'aura da shari'a ta kausata dole ne gurin da sai ka rufe shi idan ka buɗe shi ka saba wa Allah madaukakin sarki kai zunubi akwai mutawassita akwai tsaka tsakiya zamu ji sai yanzu insha Allah ta'ala fal mughallabatu malati al'aura mughallaba wanda shari'a babu sassauci babu rangwame dole ne sai an rufe shine mughallaba in mutum ya fitar da ɗaya daga ciki to haramun ne shine auratul mar'ati al-hurratil baligha al'auran mace ya kuma balagagiya mace ya balagagiya abinda yasa aka ce balagagiya karamar yarinya ta fita daga ciki ko abinda yasa aka ce al-hurra ya kaga baiwa ta me ta fita daga ciki zamu ji bayani a gaba insha Allah ta'ala qalu malamai suka ce inna jami'a badaniha auratu ita mace dukkanin jikinta wacce take ta cika wannan sifar da muka ambata ya ce kuma wacce ta kai shekarun balaga dukkanin jikinta ita gaba ɗaya al'aura ne fi salati a cikin sallah illa wajaha banda fuskarta kawai banda fuskarta wastalafu fil kaffaini wal qadamaini sai dai malamai sun karu juna ilimi game da mai hukuncin tafin hannun mace in aka ce hannu ba ana nufin da kanu ba alkaffai tafin hannu kadai ake nufi banda sangalali idan mace tana sallah ta bude ta bude sangalalinta ba daidai bane ta yi kuskure tafin hannu malamai sun yi sabani shin dole sai ta rufe shi wal qadamai da kafafuwa can tafu kafafuwanta su ma sai ta rufe su to shine malamai suke sabani wasu suka ce a'a abin da ya halatta mace ta fitar a lokacin da take sallah shine fuskarta da tafakan hannayenta amma kafarta ma sai ta rufe wasu suka ce hatta tafin hannun ma sai ta rufe fuskarta ta halatta ta fitar ina fata fahimta yawa kun ga shi sai na ga mu faɗa cewa akwai bambanci tsakanin al'auran mace a cikin sallah da kuma wajen sallah akwai bambanci saboda ka abin da yake mafi daidai shine idan mutum ya sai sallah hatta kafafuwanta sai ta rufe su hatta kafafuwanta sai ta rufe su shi sa dole a samu tufafin da yake yalwatacce wanda zai rufe mata haka sai ta sallah haka tafin hannunta da fuskarta in suka fito wani babu kuma insha Allah ta'ala Allah barkin sarki ya samu dace malai ce lakin idza kana haula harijalu ghairu muharib amma idan muka kaddara cewa kewayen da mace take wannan sallar akwai mazajin da suke ba muharramanta ba ba innahu yajibu alaiha an tastura wajhaha to a lokacin wajibi ne akan ta ta sitirce fuskarta ba ji malam Uthaymeen saboda malam Uthaymeen da shi da malaman da suka tafi a matafiya irin tasa musamman malaman malakatul arabiyya saudiya suna ganin cewa rufe fuska wajibi ne ga mace suna ganin haka da wannan sabani ne da suka samu da su da malam albani sheikh mamman asirjin albani ya rubuta littafi mai suna jilbabul mar'atil muslima jilbabul mar'atil muslima idan ka dauka insha Allah ta'ala matsayin kan alibi zai ce maka maka wajen sanin sharadan hijabi sharadin kayan da ya kamata mace ta sa to bala albani yace fuskar mace ba al'aura bace tafin hannunta ba al'aura bace bala albani ya kawo hadisi da yawa na manzon Allah jira da aminci tsara tabbata gare shi su kuma malamai irin su ibn Baz irin su Uthaymeen da sauransu suka ce a fuskar mace ma al'aura ne su hujjar da suka yi suka ce idan aka ce kai amma wancan kyakkyawa ce na ake fara kallo suka ce fuska suke ce gaga mahallin nazari abinda zai fara zuwa al-mutabadir mutabadir bi dhihn idan aka ce kyau ai fuska ake kawo ina fata an fahimta suka ce fidole ne a lalin ita to amma dai tsakani da Allah hujjojin malam albani sun fi karfi akan cewa fuskan mace ba al'aura ba ce Allahumma sai dai idan wannan fuskan an yi ado a cikin ta yan uwa an fahimci wannan da kyau idan mace fuskarta kawai haka ba ta babu komai wannan fuskarta ba al'aura ba ce amma idan ta sa jambaki ta sa hoda ta yi wannan sokewa suke wannan kwallo kuma haramun jin haramun ta buɗe ta ta shiga cikin wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abana'ihinna aw abana'i duk waɗannan mutanen da Allah ya lissafa su kadai su kadai babu laifi su ga wannan adan nata na fuska amma ce wannan adan a fuskarta kuma ta fito da shi kowa yana kallo kowa kowa yana kallo to wannan kuma haramu ina fata fahimta yan uwa saboda haka idan ce wannan adan a fuskarta ta je gidan kwalliya aka mata kwallo ta kwalliya ko kuma ta yi da kanta to sai ta samu niqabi kuma sai ta saki niqabi idan ta je cikin yan uwanta mata sai ta buɗe tunda daga cikin wanda Allah ya halatta wa Allah ya ce au nisa'ihinna ba haka bane suwaye nisa'ihinna yan uwanta mata babu laifi su sai su gani amma kai ya halatta ka gani bai halatta ba kuma ka san wani ka san wani abu ka san matsalar na rinka da Allah ko a TV ka kalla ka kalla haram ko a TV ka kalla wallahi ka kalla haram da kyau in aji ne da kyau gaskiya nake ba ko a TV ne ko a waya ka kalli ka kalli mace da irin wani abin kai haram kaga ɗaya daga cikin abin da malamai suke cewa yanayin yadda ake fina-finan drama da sauransu da haramun ne mutum ya zai na kallo ka taɓa ganin diramar da ba a kwalliya ba ma kwalliya ba ka taɓa ganin diramar da mace ba ta fita da tsaraici ba don Allah tun da kake ka taɓa gani misali kwanakin bayana ba da misali ka taɓa ganin an yi dirama mace ba ta fitar da sangalin hannunta ba don Allah ka taɓa gani wuyanta da Allah tsakani da Allah ana gani ko ba a gani mafi sauki ba kenan ina gaya muku mafi sauki to yanzu waɗannan abin da na faɗa da wuyan mace da gangala nan da kai halitta ka kalla kai kana cikin waɗancan mutanen da Allah ya jera shi a cikin sotun nur Allah ya kiyaye haka karatun yake da haka karatun yake babu wani canji ba wani canji illa iya kace Allah ba mu ikon gyarawa kawai Allah ya shirye mai ba mu ikon gyarawa malai ce a muna muna magana ne akan bude fuskar mace saboda kamalan Uthamin yace idan mace inda take kewayenta akwai mazaje to dole ta rufe fuskarta to shi da nake ga muku cewa shi ya tafi akan ra'ayin mace ta rufe fuskarta wajibi ne amma zantan da yafi inganci ko a sallah ko a wajen sallah mace ba lalle ne ta rufe fuskarta ba kuma insha Allah ta'ala malici li anna al-mar'ata saboda mace la yajuzu laha kashfu wajhiha inda ghairi muharimiha baya halatta a gare ta tauyaye fuskarta a gurin waɗanda ba muharramanta ba kun ji ba shi ya tafi akan cewa haramun ne mace ta abana fuskarta sai malici wal mukhaffafa ita kuma al'aura mukhaffafa wacce aka dan yi rangwame auratu zakari min sab'i sinina ila ashir sinina shine al'auran namiji amma wanda yake daga shekara bakwai zuwa shekara goma kaga karamin yaro kenan yaron da yake karami daga shekara bakwai zuwa shekara goma shi wannan fa innahu awratuhu alfarjani alqublu wal wadubur shi al'aurarsa shine gabansa da bayansa ma'ana an ce aka ce gabansa shine gabansa kenan bayansa kuma shine mazaunansa kenan ko to wannan shine haramun ne a gani shi yaron da yake da wannan shekarar shi sa yaro dan karami irin wannan idan ya sa gajeren wando zai fito ya ta guje-guje ba ko amma ya zauna ba wando fa ka ganshi wannan ba daidai bane ina fatan fahimta shi sa ko kananan yara daga lokacin da yaro ya kai shekara bakwai zuwa shekara goma lallai lallai kada a rinka barin su babu kaya a jikinsu a rinka koya masa wato lallai ne barin koya yara mu sanin muhimmancin alkari al'aura idan yaro ya taso tun yana karami wallahi ba za ka samu matsala ba in ya girma ko mace ce in tana karama ta dan fara tasawa ta kai shekara goma shekara tara rinka koya mata zama da kaya da ko tana zaune a cikin daki daga kai sai ita sai babu ta irin babu kaya a jikinta in wani zai shigo kashi zai kisa kayan takka bata ba kaya in ta saba aka shikenan ka huta amma wata yarinya za ta kai shekara goma sha biyu sha uku amma ba ruwanta ba ruwanta kawai sai wani ya shigo wani ba shi da alaka ta kusa ko ta nesa kuma ga baban gaba ba duk suna gani aka ce ai wai karamar yarinya ce ba ku san akwai masu rashin lafiya a zuciya irin waɗannan yaran kuma suke sha'awa ba ba ku san akwai mutanen banzan da irin waɗannan yaran suke samu su lalata ba kuma ba haka ba ne dole ne barin kula mu ya kamata barin kula yan uwa mu iyaye mu ya kamata barin kula idan muka kula sai Allah madaukakin sarki ya kula mana amma mu daina sakaci saboda haka waɗannan shi ne malai ce fala yajibu alaihi ayyar tura fahidahu li'annahu saghir ba ba lalle bane ba wajibi bane akan karamin yaro a ce dole sai ya rufe cinyarsa ya rufe cinyarsa malai ce li'annahu saghir saboda karamin yaro ne shi wal mutawassitat al'aurat take kuma tsaka tsakiya ma ada zalik malai ce duk abinda ba wannan ba ba na karamin yaro ba ba na mace baliga ba to zai yi bayani sai ce kalu malamai suka ce fal wajibu fiha abinda yake wajibi a cikin wannan shine sitru ma baina surrati war rukbati shine mutum ya sitirci abin da ke tsakanin cibiyarsa zuwa gwiwarsa cibiya dan uwa al'aura ce cibiya ko ta namiji al'aura ce ballanta ta mace dan uwa fahimta da kyau ko namiji ne ya bude cibiyarsa ka gani kaga al'aurarsa ba daidai bane haramun har zuwa kuma gwiwarsa duk nan al'aurarsa ce al'aurarsa ce amma abin da yake sama zuwa kasan to wannan wannan ba a kiransa al'aura malai ce fa yadkhulu fi zalika ar-rajul al-baligh 10 10 fa ma fawqa yaron da ya kai shekara 10 zuwa sama tan to ya shiga cikin wannan daga shekara 10 zuwa sama lalle ne yaro ya tsittirce daga cibiyarsa saman cibiyarsa zuwa ina zuwa guyoyinsa kaga wannan din na maka cewa ashe cinya mai cici al'aura an fahimta cinya al'aura ce ba lalle ba daidai bane ka bude cinyar ka shi sa nake nasiha ga matasan yan kwallo zaka ga an sa takalmin bal da gajeren wando an tafi tun daga gida an fito gajeren wando kuma dan karami ne cinyar sa da a fili dan kuwa ka bude al'aura haka je filin bal ka bude al'aura ina fata an fahimta saboda haka in kana so ka je filin bal sai ka sa dogon wandon ka ba komai ko kuma ka sa sirikwata wanda ya zo maka gwiwa sai ka tafi filin bal naka in ka je ka gama mata ka gama dukanta shikenan sai ka sa dogon wannan kuma sai ka dawo ina fata an fahimta yawwa malai ce wai da kulu fi zalika almar'atu allati lam tablu kuma macen da bata kai shekarun balaga ba ita ma ta shiga cikin wannan ma'ana karamar yarinya ita ma al'aura ta shine me daga cibiyarta zuwa ina zuwa guyoyinta ko da karamar yarinya ce ko da karamar yarinya ce bai kamata a rinka ban ta cinyarta a waje ana kallon ta sannan abu na ƙarshe ma ce waye da kulu fi zalikal amatul mamluka sannan baiwa ta shiga ciki al mamluka wacce ta kai shekarun balaga ta shiga cikin irin wannan amma wannan yan uwa ba za mu sallama shi ba a ce mace dan baiwa ce ko da ta kai shekarun balaga al'aurarta daga cibiya ne zuwa gwiwa kaga duk kirjinta menene kenan ba al'aura bane in kun fahimci bayanin malam da kyau an gane to wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai imam malik da wasu da yawa daga cikin malamai duk sun tafi akasi imam shafi da sauransu amma imam ahmad dan hanbal imam abu hanifa da zahiriya da ibn hazm az-zahiri da shaykhul islam bi tabiya duk sun tafi akan cewa illar da ta sa aka ce mace ya ta rufe jikinta shine illar da zai sa a ce mace baiwa ta rufe jikinta ba haka bane me ake jin tsaro ba fitina ba yadda mace ya ta fitina mutum idan ya ga jikinta ita wannan baiwa ta fitine shi ba ina fata an gane da Allah madaukakin sarki ya ce a mataye su rufe jikinsu wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wannan ai bai bambance ce ƴaƴa yake nufi banda bayi ba ko duka kowa ya shiga ciki da ƴaƴa da bayi sun shiga ciki saboda ka tsakani da Allah wannan ra'ayin su malam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sa Abu Hanifa shi fa shi ne fa karfi ina fata an gane amma shi malam Usaimin ya kawo shi anan wani tare da cewa abu ne da in kana karanta kutubul fiqh zaka malamai suna ambatar sa amma dai wancan ra'ayi tsakani da Allah ya fa karfi shine koda bai wace ta rufe jikinta yawwa koda bai wace ta rufe jikinta to wannan shine abinda malam kawo mana na raba al'aura guda uku kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ambata amma ko namiji ko namiji malamai suna raba al'aura ta gida biyu suka ce namiji akwai al'aura mukhaffafa akwai al'aura mughallaba al'auran namiji mukhaffafa shine cinyarsa da kuma saman cibiyarsa mughallaba shine gabansa da bayansa suna hujja da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata rana yana zaune a gida sai na abubakar siddiq ya shigo cikin gida ya same shi a zaune annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya dan bude wani abu na cinyar sa a waje wani abu na cinyar annabi ya dan bayyana da sayyidina abubakar siddiq ya shigo annabi bai gyara ba sayyidina umar ya shigo bai gyara ba sai da sayyidina usman shigo sannan sai annabi ya tashi ya gyara sai ya sai rufe cinyar sa gaba daya bayan sun fita na Aisha ta tambaye shi annabi ya ce mata dan me bazan ji kunyan wanda mala'iku suke jin kunyan sa ba ina fata an fahimta suka ce saboda haka wannan al'aura ce mukhaffafa amma dai gaban mutum da bayan sa wannan haramun haramun ne akwai wani abu da maza da mata suke yi shine idan namiji na cikin maza sai ce ai duk maza ne wani sai zirara a gaban su wallahi haramun ne haramun ne haramun haramun ne haramun ne sai kai wa Allah bayani wallahi ko mata mace za ta tuba kaya ta canza kaya a gaban da mata mata ta ce wannan ai ƴan uwana ne mata haramun ne kenan ƴan uwan fahimta da kyau haramun ne ba daidai bane duk abin da aka ce shari'a ta hana mu yi kokari mu guje shi domin mu tsira Allah madaukakin sarki ya samu dace dan kuwa sai mu dakata anan gobe sai mu tashi ma haza fa inna naqu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muke goti tubar shi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum